أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا قدر مدار العظيم يا همة شك إدري لنا بهذا المحضر والتعظ فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله من أتكي اللتاف يا قتد الفريدة في الطريقة التجانية نا سيدي محمد النزيفي رضي الله تعالى عنه من tsaya akan babin nan da ke cewa alalfakhzi da anadban yadan akan baitin nan alalfakhzi da anadban yadan fi tilawati wa ainaika gammid ma wa qarin sakinati wato da da yadan ka daura hannunka alalfakhzi akan cinyoyinka fi tilawati halin karanta laziminka nadban amma wannan dan da zarar an so dan an so ne ba dan wajibi ba ne dan an so ne ba dan wajibi ba ne waye ne ka zambi sannan ka rinze idanuwanka dan ka tsira daga rikicewa don tsoron gigicewa ko wani abu ya ɗauke hankalinka ma wa ƙarin tare da natsuwa sakinati da kuma natsuwa wa bai ne dai ka shakhisi shaika wannabi bismillah
شكس الشيك والنبي سيكا شكس فتح عين البصيرة نعم شكس الشيك كرنغ سورة تشيو تجاني بين يديك أجابنك أجابنك إن كان وردي كرنغ سورة تشيو تجاني أجابنك gaka ga shehu tijani wannabi kuma ka ringa suranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gabanka bizaka da yin huduri da suranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gabanka tare da ladabi ka ƙudurta cewa suna zaune a tare da kai suna tsaye a gabanka fi za ka da yin haka ne ya kunu fato aini basirati fato aini basirati buɗewan idan zuciyanka yake kasancewa
فكم مستمدا منهما بالوسائد فكم مقعد
به بنفي الوسيلة فكم مستمدا منهما ka zama mai neman madadi mai neman daɗi daga manzan Allah da shi tijani bil wasa'idi amma ta hanyar duba tsaninnikanka kada ka shafa tsaninkanka ka kyala shi hannunka ka ce kawai kai ka kai girma yanzu yanzu kawai kai daga shi tijani sai manzan Allah ka shafa tsaninka a kada ka yaka bil wasa'idi ka neman madadi a wurinsu amma ka hada da kallon tsaninnikanka da ka tsada da kallon shehinka. Fakan muƙarin bihi da yawan ɗan uwa da aka tsayar da tafiyansa, da yawan ɗan uwa da aka zaunar da tafiyansa, binafil wasidati saboda laifin kore tsani, saboda laifin kore shehinsa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ma ya ce manid da ali gairi abiyi faƙar kafara. Wanda ya da'awan ubantaka ga wanda ba ubansa ba, to wannan ya yi butulci. to don haka idan kana halin karanta wurdinka ka zama mai neman madadi daga manzan Allah ka zama mai neman madadi daga shehu tijani kuma ka zama mai neman madadi daga shehinka ka za ka shaika hu biduni rabi ko? to wa maulaka raqibu atakid annahu yaraka in lam takun tarahu min uzmi zallati wa maulaka raqib sannan ka ringa kallon ubangijinka ka ringa kallon Ubangijinka a cikin dukkan motsinka da cikin dukkan shirinka, waƙi ta ka ƙudurta a zuciyanka, an na wucewa shi Allah sun ta'ala ya raka, yana gallonka, in lamta kun tarawon kai baka ganin shi, min uzumi zallaji saboda girman kurakuranka, saboda girman zunubai, in kai baka ganin shi kasan yana ganinka. An gane?
وإياك والهزل ولا تلحنن فيه تفوز بذكيرتي yace wa wurdika rattilan sannan ka rinka jeranta wurdinka ba tare da gaggawa ba shi yasa ce wa iyyaka wal hazaz ka shirinka da sauri a wurin karanta wurdinka wala talhanan fi نعم kar ka ringa banna a cikin wurdinka مم.
tafuz bi zakirati sai ka rabautu da wani ajiya wani tanadi نعم tanadi wanda baka san da shi ba نعم wanda daga Allah yake sai ka ga ka rabautu da shi نعم وأسجل للفظه bi kalbin wa qalbin وأهدر معاني الذكر duna talaffuti تلبتك yace wa asgili labzihi sannan ka rinka sauraron lafazin wuridinka me kake cewa cewa kake yi Allah na tuba na yi abu kaza Allah ka yafe mu ka saurara me kake cewa wurin furucinka cewa kake Allah kai salati ga fiyayyanka wanda imin gata wanda ya taimake ni ya tunani bayan zuwansa ya tunani lokacin annabtansa ya tunani lokacin manzancinsa ya tunani lokacin rasuwansa ya tunani a fadan Allah ya tunani a gabanka ya tunani da lokacin da nake cikin kunci ya tunani a lokacin da nake cikin yalwa ya tunani lokacin da na saba maka ya tunani lokacin da na yi ma biyayya Allah ka gaishe da shi ka mai salati ka ringa sauraron me kake cewa hakan ka zo hailala me kake cewa Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai kai ne kasan aibi na kuma ka yafe mu kai ne kasan rauni na kuma ka taimaka mu Allah bacin kai da ba wanda ya kai ni zama abin zargi bacin sitartawan ka ba da ba wanda ya kai ni kasancewa matsaraici bacin ka zanka to irin haka wa qalibin kuma ka rinka halar sauraron lafazin lazimin ka da zuci da jikinka نعم eh ka saurara ka natsu وأهدر mana معاني الذكر sannan ka rinka halarto da ma'anonin zikiri da na- kake karantawa دون تلبتك ba tare da yin waige zuwa wani abu ba نعم وإن فاتك الحضور فتل ثلاثة idan kuma ha- wannan hadartowan ya kubuce maka fatlu salasatan bi jawharatil kamali نعم ka karanta kwara uku na jawharatul kamali جبر الغفلة dan ɗori ga wannan rafkanin- kar- rafkanuwan naka dan gyara ga wannan rafkanuwan naka نعم وينفع هذا الجبر في كل داعة خلت عن هدور وهو كاس بإكوة Mhm. a karanta daidai وينفع هذا الجبر sannan ka sani wannan gyaran yana yin amfani في كل داعة a cikin kowane da'a wato aikin ibada مم، خلت عن هدور wacce ta hofanta ba- gabarin huduri wato aka yi ta ba huduri نعم وهو كاس بإكوة amma wannan sirri ne wanda yake bace yan uwa tijjanawa wato duk ibadan da kai sai ka gama ka gaba ka samu yin huduri a cikinta ba to za ka iya mata gyara ka yi mata ɗori da jawatul kamar kafa uku sai ya zama kamar ka yi ta tun daga farko zuwa ƙarkenta da huduri
لا ساك.
Mm.
ولا تجهرن به walazim bihil kafa به.
fakitmanuhu min ash-shurudil muhimmati ha ولا تجهرن به Kada ولا ka rinka- تنزه الهنا.
kafa kada ka rinka bayyana laziminka a in zaka bayyana maka jiyar da kanka walazim bihil kafa ka lazimci boyewa da laziminka فكتمانه kaga boye lazimi ka yi shi a zuciya yana daga sharuɗa masu mahimmanci a kiyaye shi نعم وفر من الأصوات عند التلاوة ka gudu daga saututtuka yayin karanta laziminka ومن كل ملهم kai ka gudu daga dukkanin wani abu mai shagaltarwa يا مودبا sibiyati ya mai ladabtar da kananan yara kai ma ladabtar da kanka نعم تأدب ولا تلأف بكتم waliyatin ta'addab kai ladabi ka daurawa kai kokarin kai kokarin sufantuwa da ladabi نعم wala talab kada kai wasa bi khatmin da zobe waliyatin ko da gemu مم.
an gane kai kokarin sawa kanka natsuwa shine ta'addab kai kokarin sawa kanka natsuwa kar ka rinka wasa da zobe ko gemu
نعم wala tatarakab للمآل الرقي kuma ka ka daina yin laziri ko rili kana kana hararan ma- matsayi ma- matsayai madaukaka ka san wani yana lazimi yana kallon gashi ne ya zama kudubi ko yana kallon kashi Allah ya kiyaye to kada ka rinka yin lazimi kana hararo kana kallon kana hararo ma- matsayai madaukaka نعم وكن zakiran lillahi hubban li ka ji tafsirin مم.
tarakubi ga ma'alil rafi'a shine ka zama mai ambatan Allah dan soyayya ga Allah dan zatinsa ka zama soyayya zakirin lahi mai ambatan Allah hubban liwaji dan son za dan kauna ga zatinsa
bila kaufin niranin wala qasdi jannati ba dan tsoron wuta ba ba kuma dan nufin aljanna ba firagi sibir a naklin wa masharabin ka nisfi suwai atin biduni darurati shine wa badal firagi sibir bayan ka gama karanta lazimin ka kaɗan yi haƙuri a naklin wa mashrabin daga ci ko sha kada ka ci kuma kar ka sha abin sha ka nisfi suwai atin kamar ɗan gwargwadon rabin awa an gane biduni darurati in dai ba don wani lalura ba ko kuma kamar ɗan gwargwadon rabin minti ka fahimta gwargwadon abin da ake nufi da sa'a daga sakan ne abin da ya gaba an fahimta abin da ya fara daga sakan zuwa sama shine sa'atu ba dole sai ya zama awa ɗaya ba to ka yi kamar rabin wani minti in dai ba don wani lalura ba kana tsananin jin kishirwa to ka iya shan abinka saboda an ce lokacin da ka gama lazumin ka wani waridi mai zafi na na tahowa to kana shan ruwa kuma shikenan ka ka tafiyar da abin
walazim sukunan sukunan wasu kuta liwaridin liwaridin mhm fatazfara bilmuna bi asara ila mahati falazim sukunan kada zumci natsuwa wasu kuta kada zumci shiru bayan ka gama lazimin ka na'am liwaridin saboda wani waridi mai gangarowa na'am fatazfara bilmuna sai ka rabauta da cikan bu ka rabauta ka rabauta da cikan buri bi asara ila mahati da sauri mafi gaggawan kyaftawa na'am Hmm.
faslun fi arkanil wurdil ahmadi fasali game da rukunne na wuridin shehun tijjani nunil muhammadi kuma nunil muhammadi kuma haske wacce take ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam arkanu astaghfirullah salliyan alal mustafa halil jami'ati marrati بسيدنا محمد اكتتمنها عليه سلام الله في كل لمات وكون صلاة وردنا بالفريدة هو الأفضل الأسنى لأزم المسوبة بآخر يقدين كتاب الثلاثة جرى أمل مستحسن عند فرقتي بأستغفر الله أجبر الشك مئة بأيد البناء والتمام لسبحتي كز الزيد والتنكيس ساوا ومن أدى لزيد أعادى ورده دون مريتي ووقت لورد الصبح بعد صلاته إلى المغرب المقتار منها لدعوتي وإبان ورد الأسر إسر صلاته إلى الفجر والمقتار عند الأكيرة تو. بسم الله warkanuhu astaghfirullah salliyan wa arkanuhu a rinka shi a yanki rukunnan wazifa astaghfirul mhm astaghfirullah shine zaka karanta astaghfirullah salliyan afwan wannan rukunni ne lazimi Mm.
an gani na'am ka zaka karanta astaghfirullah astaghfirullah dari na'am salliyan kai salati na'am alal mustafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan istighfari نعم آه هلل بمئة مرة daga nan sai kai hailala dukan su dari dari نعم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم iktatima iktimannaha iktimannaha مم.
ka cika salati نعم salatin alfati da sayyidina muhammadin alayhi salamullah نعم an gane كل لمحة a c- bi sayyidina muhammadin da fadin sayyidina muhammadin alayhi salamullah نعم an gane نعم afwan wato ittimannaha مم.
ka cika wurdinka مم.
me karken wurdi ba hailala ba to ka cika hailalanka bi sayyidina muhammadin da fadin sayyidina muhammadur rasulullahi alaihi salamullah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima zuwa karki نعم sai me ya kusa fara ya ce alaihi salamullahi مم.
salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah bayan amincinsa مم. في كل لمحة a cikin dukkan kyaftawa وكون صلاة وردنا بالفريدة To, amma salatin da za ka karanta wurdi ya kasance da salatul fati shine salatul farida نعم هو الأفضل الأسنى shine mafifici madaukaki لعظم المسلم masubati saboda girman sakayya da za a samu in aka yi salatul fati a wurin lazimi نعم بآكل يقديم كتام الثلاثة cikan abu guda ukun nan cikan rukunnan ukun nan yana tabbata ne bi akir yaqinin da karanta karken suratu yaqinin shine karanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin نعم ترى أملا مستحسن عند فرقة wannan al'amari ya gudana abin kyautatawa wurin wasu daga cikin bangare na shehannan ɗariƙan tijaniya لأستغفر الله ijburi shakka شك مئة shine ijburi shakka ka gyara kokonto an gane Na'am.
bi astaghfirullah da astaghfirullah astaghfirullah da wannan sigan mi'atan ɗari wa aidal bina'i bayan نعم kayi gini an fahimta نعم wa aidal bina bayan kayi gini bisa yaqininka wato dama kila kokonto kake yi anya na kawo nan kuma anya ban kai nan ba to sai kai gini akan yaqininka duk dai rikici yaqininka ya baka ai kayi 30 daga ta ne anya nayi ash- nayi 40 nayi na kai 50 anya na kai 55 to ai duk rikici da yaqininka ya baka ka kai 50 to dawo 50 to sai ka cika wannan kayi gini akan wannan 50 din ka karo shi kayi gini an gane akan yaqininka shine ka ciko shi sannan sai ka istighfarin ba zai ka ce tunda kana kwanto ba shikenan sai ka daura inda kake sai kuma ka istighfari a a sai ka ciko sai ka yi gini akan yaqininka ka ciko sannan ka istighfari dari yace wastamam sannan bayan ka cika mas'ala biyu ne bayan ka cika shine misali ka tauye ne da ka tauye ko a zawiya ka ce to duka fa carbi ya tauye نعم an yi hailala 99 maimakon 100 to yanzu ba za ka yi sigifarin nan ba sai bayan ka ci ko ɗayan nan sannan ka yi sigifari 100 da niyan gyara نعم an gane shi yasa ce wata mamilu subati kuma bayan cikawa ga adadin carbi ga kirgen carbi نعم to كذ الزيد والتنكيس سهوا ومن أدى لزيد أعاد ورده دون مرية kazi zaidi haka nan ma'abocin ƙari shi ma zai yi jabari zai yi ɗauri zai yi gyara da astaghfirullah ɗari watan kisa haka nan ma'abocin juyawa wato abin da ake nufi da juyawa shine ana karanta istighfari kafin salatul fati ana salatul fati kafin la ilaha illallah to shi sai salatul fati kafin istighfari kaga ai ya juya lamari kafin ta ko sai ya hailala kafin salatul fati to yanzu yadda zai yi wannan zai da a misali sai ya salatul fati kafin istighfari to yanzu salatul fatin da ya ba zai lissafi da shi ba zai dawo farko ya yi istighfari sannan ya dawo sannan ya yi salatul fati ba zai ce a ɗazan aina yi ashirin ba barin ɗaura a farko zai dawo sannan sai ya hailala sannan in ya gama sai istighfari ɗari shine ma abocin tankis wato juyawa ko misali mutum ne ya yi istighfari lafiya lau ɗari a wurin lazimi kafin ya sai salatul fati ɗari sai ya haila ɗari sai da ya kusa gama kai ɗarin sai ya tuna to yanzu shi kenan zai dawo ya salatul fati ɗari ne sannan ya ƙara mai ta hailalan nan sannan sai ya mene sai ya istighfari ɗari da nufin gyara shine watan kisa haka nan ma'abocin jirkitawa juyawa نعم سهوا amma duka ana magana da nuf- da mantuwa نعم ومن أدى لزيد amma duk wanda ya- ya- ya wuce go- ya- wa wa man ada wanda ya ƙetare an gane wanda ya ta'addanci Mm.
li zaidin wurin ƙari da gangan kai ta'addanci da ƙari Mm.
a adayar da hutu a gaya masa sai ya sake wuridinsa ko bayan shekara ne duna mai da ci babu kokonto kamar yadda kaga sallah Mm.
zai mutum ka ce bari- da gangan ka ce ka yau hudu hudu nake tun ne ina jin karfi bari ne biyar ai sallar ta lalace haka da gangan ka ce bari ka ƙara salatin annabi jazaba ta yi jazaba ka ce kai annabi na ƙara ma sha ɗaya filazumin ta gaya ta lalace gaba ɗaya Allah ya kiyaye ووقت لورد الصبح بعد صلاته إلى المغرب المختار min hali dawati wa waqtul liwirdi subhi zababban lokaci na wurdin asbahi an gane ba da salati yana farawa ne bayan sallan asbahin an gane نعم ilal magribi ilal magribi نعم إلى المغرب har zuwa magriba har zuwa Mm.
magriba ana cikin lokacin as- a- asbahi amma laluri ne zuwa magriba al-muqtaru minha amma fa zababban lokaci na wurdin safe ne zahawati zuwa hantsi ne muqtari na wurdin safe daga bullon alfijir daga ko kuma daga sallan asbahi din zuwa lokacin hantsi to amma daga lokacin hantsi shine har zuwa magriba ana cikin mene laluri an sani ko an gane to وإبان ورد الأسر من بعد فرضه إلى الفجر والمقتار عند الأخيرة yace wa ibanu wurdi- wurdil asri amma farkon lokaci na wurdin a la'asar sai ce mini ورد- من بعد فرضه shine bayan ka yi farillansa bayan ka yi farillan la'asar din to daga nan ne farkon wurdin la- farkon lokaci zaɓaɓɓe na wurdin la'asar ke farawa ila alfajiri tun daga nan har zuwa sallan alfijir ka gani har zuwa afon har zuwa bullowan alfijir nake son ci an fahimta da kyau to wannan kenan نعم إلى الفجر والمقتار amma zaɓaɓɓe zaɓaɓɓen lokacin wuridin la'asar wuridin la'asar wuridin yamma inda al'akhirati yana tikewa ne zuwa isha'ul akhira wato ishan karke wanda ita ce ake ake kira da sallar isha an gane da kyau wato wuridin lazumin safe zaɓaɓɓen lokacinsa daga lokacin da aka yi sallar la'asar har zuwa lokacin sallar isha har zuwa isha'i ana cikin zababbi to daga isha'i har zuwa bullowan alfijir ana cikin lalurinsa da zaran alfijir ya keto shikenan shiga kada'i an fahimta da kyau don haka kaga ashe lazumin safe lokacinsa yana shiga lazumin yamma ko baka gane ba نعم saboda ai lazumin safe har lokacin la'asar makutarin lazumin yamma ana cikin lalurin asbahi ko ba gane ba da haka ne malamai suka ce da kana cikin da kana cikin lazumin yamma kana cikin lazumin yamma yake tana baka yi lazumin safa ba to ko da ka kusa gamawa ne dole ka yanke ka yi lazumin safa sannan ka dawo farko an fahimta amma ba ba haka na nuna cewa wai jerantawa dole ne a cikin lazumi ba kamar yadda ke jerantawa dole yake a sallah to jerantawa a lazumi ba dole bane amma kasancewa wani yana cikin lokacinta to dole yanzu sai ka kawo wancan da ake cikin lokacin da sannan ka kawo wannan amma kaddara sai ya kasance baka yi lazumin yamman ba sai bayan isha'i bayan isha'i lokacin lazumin safa ya fita har laluri ko bai fita ba ya fita to kana cikin lazumin safa yamman ka bayan isha'i ka fahimta sai ka tuna a ai asbahin ma baka yi shi ba to yanzu ba buƙatar ka yanke tunda jeranta ba dole bane ba buƙatar ka yanke ka iya gama lazumin ka na yamman da kake bayan isha'i bayan ka karasa sai ka dawo ka yi lazumin safi نعم an gane da kyau haka muƙaddara da a ce mutum ya zo tsakar dare yana takdimi wato gabatar da wuridin safe da daddare an fahimta domin falalan da ke cikinsa kana cikin gabatar da wuridin safe da daddare wanda yake na asbahi mai zuwa kawai shi kenan sai ka tuna ba kai lazumin yamma ba to yanzu daren nan ana cikin mukuta- la- lalurin sallan isha- la'asar ko ba a- a- ana cikin lalurin lazumin la'asar ko ba a ciki ana ciki tun alfijir ai bai kyautu ba kaga ana cikin lalurin lokacin lazumin yamma to kasancewa yanzu ana cikin lalurin ta ne kuma ba a yi ta ba ana cikin kuma lokacin ta ba zai kuma ai wani lazumi ba to naka dole ka yanke takadimin ka ka fara kawo wancan lazumin yamman sannan ka dawo kai takadimi an fahimta amma kaddara ba takadimi kake ba lazumin safa kake yi bayan sallan asubahi kaga alfijir ya gama ketowa to kana cikin lazumin safa ne ka tuna a la'asar din jiya ban mata lazumi ba to yanzu bayan sallan asubahi ana cikin mukutari ko lalurin lazumin yamma eh ana cikin laluri ko muktarinta ba a ciki tunda bayan asubahi ne yanzu ko ku gane ba bayan asubahi ka zo lazumin yamma safe ko ba ku gane ba sai ka tuna lazumin yamman can na jiya baka yi shi ba to yanzu ana cikin mukutarinta ne ko lalurinta ai an fita lokacin ta gaba daya to yanzu zaka iya karasa lazumin safanka sannan daga baya ka dawo kai lazumin yamma an gane tun da jeran ta ba dole bane amma in suka yi tarayya a lokaci daya sai kuma baka yi na wanda ake cikin lokacin ta ba kawai kana yin na ɗaya lokacin to dole ka yanke kai wancan wanda ke cikin lokacin ta نعم to wannan kenan amin ومن فاته في زينب falyaqdi ajilan fabin nazri sara سارة min furudin مكيدتي ya ce wa man fatahu fi zaini wanda lazumi ya kubuce mashi a wa'innan lokuta guda biyu muku tari da laluri falyaqdi to dole ya kada'i ya rama wurdinsa ajilan da gaggawa domin sara wannan lazaminsa ya zamo min fururin akidati daga cikin farulai masu ƙarfi bin nazar saboda ya riga ya ɗauke shi a matsayin alwashi saboda alwashi ai Allah subhanahu wataala ya ce wal yufu nuzurahum su cika alwashin su dole an gane to dan haka saboda kasancewansa ya zama alwashi da ya ɗauka wa kansa to dole ya zama wajibi sai ya rama in lokaci ya wuce to وتاليه قبل أن يصلي أسره أو الصبح فليؤد ولو بعد مدتي وتاليه وندي كرنتا لازم انسى ko ka ce wurdinsa kabla an yi salli asarahu kafin ya sallar la'asar sai kawai kama sallar la'asar sai shi riga malam masallaci kawai sai ce bari fara yin lazimi kafin la'asar awi su ba ko kuma kafin sallan asbahi an gane kawai ce shi bari ya yi lazimi bayan alfajir ya keto kaga da alfajir bai keto ba da sai a ce takdimi yayi ko ba gane ba to bayan alfajir ya keto kafin ya sallan asubahi sai lazumin safi to duka dai fali sai ya sake lazumin walau ba da muddati ko da bayan wasu kwanaki ne masu tsawo a ana yi ne bayan an yi sallah ba zai kai kafin kai sallan la'asar an gane ka ce ai to ai an yi sallan la'asar kai kayi
وورد الصباح قدم الليل مطلقا كورد المساء معه لعذر مؤقت yace wa wirda sabahi qaddim wirda sabahi ka gabatar da wurdin yamma wurdin safa kai afwan ka gabatar da wurdin kai na safe al-laila da daddare kai takdimi kenan shine bayan sallan isha'i da gwargwadon ka karanta izo biyar na alkur'ani ba tare da sauri ba kafin kai bacci ko bayan kayi bacci ka tashi sai kai wuridin safanka da niyyar takdimi gabatar da shi ta hanyar da in ka tashi da safe ba za ka sake ba wato kamar wuridin safe ne ka janyo shi baya ka yi shi da daddare an gane ko tsakar dare kafin da alfijir da keto to ka iya gaba kaddimi wuridin sabayi ka gabatar da wuridinka na safe allaila da dare mutlakan a saki wato ko da uzuri ko ba uzuri kai bari ma dai haka nan ka gabatar da shi ya fi girman lada an gani kawar dilmasa ma'ahu kamar yadda za ka iya yin lazim wurdinka na yamma ma'ahu bayan ka yi wurdin safe da daddare amma shi li uzurin sai yin akwai uzuri ba a iya takdi kuma shi ma ban za ka yi takdimin wuridin yamma ka gane dole sai ka hada shi da na safi misali kana da uzuri mai ɗauke hankali bayan sallan la'asar ta yadda wannan uzurin zai iya janka har zuwa har zuwa lalurin wuridin yamma ya fita ka fahimta da kyau zan maimaita misali a ce kana da wani uzuri bayan sallan la'asar ba za ka samu daman yin lazuminka ba ta yadda wannan uzurin zai iya janyowa ba ma mukutarin wuridin la'asar ba har lalurin ta ya fita to yanzu za ka iya yin takadimin shi tsakar dare amma in za ka yi takadimin sai ka gabatar da lazumin wuridin safe sannan sai ka haɗa shi da wuridin yamma ka gane ka bi tartibi ka gane da kyau amma shi na al'asar ba a yin shi sai da daddare ba zai ka ce kafin kai sallar asar ba barka gabatar a'a ba zai yi ba sai da daddare da daddaren ma idan lal asar ne dole sai da uzuri sabanin nasu bayi ka gane sai da uzuri shi yasa ce li uzurin muwaqqati domin wani uzuri da kake sauraron sa a cikin lokacin wuridin yamma an gane to
ولكن عارك الدلك لفرقة ومنعه مطلقا لصاحب منيتي sai ka ce kaddim lil uzuri amma ka iya gabatar da ka iya gabatar da lazumin yamma lil uzuri don wani uzuri fin nahari a cikin yini an gane wasu malami amma shi sa ce lifirkacin don a gurin wasu daga cikin shehannai wato da yini idan ka ga za ka shiga wani uzuri mai ƙarfi lokacin la'asar to yanzu la'asar ba ta yi ba to ka iya gabatar da wurdin yamman kafin lokacin an gane shi yasa ya ce qaddim lil uzri ka iya gabatar da wurdin yamma don saboda wani uzuri da zai zo maka a lokacin wurdin yamma lifin nahara kuma a cikin yini ba da daddare ba lifirkatin amma a wurin wasu kamar yadda na gaya maka ba a gabatar da wurdin yamma wurdin yamma da yini ko da uzuri sai da daddare ake yi da daddare ma sai an gabatar da na safe to amma a nan gurin ya gaya maka a gurin wasu zaka iya haka ka gabatar da ita amma fa da uzuri da yamma da adayi ne kai amma wa man uhu mutlagan hana haka din ya zo a sake wato ko da uzuri ko da ko ba uzuri an gane ko da uzuri ko da uzuri an hana a sake ko da uzuri an hana in dai da rana ne lisahibin muniyati a gurin mai munatul muridi ibnu baba kenan an fahimta ko da uzurinka ba za ka gabatar da wuridin yamma ba da yini amma inda uzuri ba za ka iya gabatar da shi da daddare shi ma bayan ka gabatar da wuridin safe to wannan kenan bu aidal idal isha tudaafu a amalun bi taqdiru qudwati sai ka ce bi kamsati azabin dare na shiga da gwargwadon karanta izo biyar a hankali bu'aidan idan isha bayan sallan isha'i bayan tikewar sallan isha'i to da lokacin ne dare ke shiga wato kamar bayan bayan sallan isha'i da gwargwadon karanta izo biyar ba da sauri ba misali a ce ana gama sallan isha'i gwargwadon gama sallan isha'i da da, da karanta daga daga farkon daga gama sallan isha'i da karanta izo biyar a hankali to lokacin ne zuwa cike karanta izo ban sani ba ko kun fahimci Hausa na. Wato dare na shiga ne idan ga sallan isha'i da gwargwadon ka bayan sallan isha'i da gwargwadon karanta izo biyar a hankali. Tudafu amalun kuma ana ninka ayyuka a wannan sa'in nan domin aikin dare daban yake da aikin yin. Ana ninka ayyuka a wannan lokaci bi takdiri kuruci amma wannan iyakan cewa ne na shehu tijjani ya shehu tijjani ya iyakance dare da haka shi ne gwargwada ya iyakance shigan dare da gwargwadon karatun izo biyar na alkur'ani bayan sallan isha'i shi ne shigar dare wannan iyakancewa ne na kurwati abin koyi na wato mulana shana amar tijani radiyallahu anhu to
وخير مريدا والهوائد في الأداء وليس عليه القضاء بعد صحته وخير مريدا ka bai wa mara lafiya zabi fil ada wurin biyan wurin karanta dari wurin karanta wurdi wurin karanta mene wurdi wal hawaida haka mata masu haila ka ba su zabi fil ada wurin karanta wurdin su wato in sun ji za su iya su karanta in sun ji ba za su iya ba su haƙura an gani an fahimta amma mata masu haila an fi su karanta saboda lokacin da suke jini ba sa ibada shi dan ya fi kusantar su to suna lazim sai ya zama musu kamar guduma ga shi dan walaisa alayhi malqada mutane biyun nan mara lafiya da mace mai haila rama ko baya kansu ba da sihati bayan sun sun waraka idan mara lafiya ne bayan ta zarkaka idan mai haila ne haka mai jinin biki jinin haihuwa wa ajizin anil wirdi illa biktihami mashakkati amma waka yi maridan bidda ifi ka iyakance mara lafiyan da aka gaya maka bidda ifi da mara lafiya rarrauna wanda ke da raunin hali ke da raunin karfi amma mara lafiya ga karfa mara lafiya mai ka sa akwai wanda zaka bashi da lafiya amma kuma zai iya komai ka gane zai iya chatin zai iya gyam kaga wani zai iya laziri wannan ba zaɓi za ka bashi ba dole ne sai ya yi to ka iyakance mara lafiyan da aka ce mishi shi yin lazuminsa a wurinsa zaɓi ne ka iyakance wannan da mara lafiya ana nufin ba kowane mara lafiya ake nufi ba ka iyakance iya mara lafiyan da ake nufi shine mara lafiya rauna wa ajizin ko mara lafiya da yake gajiyayye anil wird gajiyayye gabarin iya wurdi wato ba zai iya yi bane illa bikti hal makashin hakkatin sai yayi kutse tseniya da wahala wato sai ya sha wahala zai iya wurdi to idan ya kasance an kai wannan matakin to shi ake nufi ba kowane mara lafiya ba mara lafiyan da ba zai iya yin wurdi ba illa bikti hal mashaqqatin sai da gokayya sai da kutsetseniya da wahala. To, faƙullahu ta yammam liwirdin wahadahu kal wazifati. Eh, wa man ya tayammam li salati, duk wanda ya tayammama domin sallah, faƙullahu to ka gaya masa ta yammam liwirdin. To yanzu dole in za ka ka ƙara yin tayammama domin karanta wurdinka. Wasu malamai sun tafi akan cewa zai iya. Wato, idan har mutum ya tayammama zai yi sallah, to bayan ya yi sallah yana so ya taimama yana so ya yi wurdi to bayan sallan zai iya yin wurdinsa an gane da kyau wasu ka ce abu zai iya yi ba saboda ai faridatani ne kuma wala tusalla wala tusalla faridatani bi tayammumin wahidin ba a farilla biyu da taimama ɗaya a mazhaban malikiya an gane da kyau shi yasa ya ce wa man ya tayammam li salati wanda ya taimama da nufin sallah fa qullahu to kace mishi tayammam li wurdin to ka ƙara yin wata taimaman domin karanta wuridin ka da wushi kadai kalfari da ti domin wuridin ka aika man farilla ne shi ma kuma wala ta salla farida ta nabi taimami wahidi ba a farilla biyu da tiyaba daya yabdul indana faqdiyanhu min ghairi mulati wa illa in ko ya kijinka fa inna sani to farilla ta biyu yabdul zai baci inda na a mazhabin mu na malikiya a wurinmu inda na da yake nufi yana nufin inda na ma'asharul malikiyina mu yan maza ba mu malikawa ai inda ya kai farilla biyu to ɗayan ta ɓaci ta biyun kenan wa ma fata wa ma fata fakdiyarhu sannan duk abinda ya kubuce maka abinda lokacinsa kai ya kubuce wato lokacinsa mugutari ya kubuce ko lokacinsa laluri ya kubuce maka afwan wa ma fata abinda lokacin salaluri ya kubuce maka na lazumin safe ko na yamma fakdiyanu to karama shi min gayar mulatin ba jinkiri dole sai karama saboda ya zama wajibi fasalli bihi fardan biduni mashu wa qul ka ce lillazi khassal wudu'a biwurdihi ga wanda khassal wudu'a ya keɓance yin alwala biwurdihi ko khassal wudu'a ka gani ka ce ga wanda ya keɓance alwala da yin wurdinsa an gani alwala ba ka ce wata yana ba yayi ninyan zai yi alwala amma don yi wurdi kan misali ya ce Allahumma inni nawaitu bi hadzal wudu alwirda bi hadzal wudu'i alwirda Allahumma inni nawaitu bi hadzal wudu'i alwirda Allah na yi niyyar yin wurdi da wannan alwala shine wa kullu bi khassal wudu'a ka ce ma wanda yake ance alwala bi wurdi dan yayi wurdi kurum alwala ba ta yawa ba ka gani fa salli bihi farlan kai sallan farla da wannan alwala biduni mashuratin ba tare da yin shawara da kowa ba wa ma ma alaika qad uqimat faridatin fa ahsi wa salli kad dawafi bi ka'bati wa ma ma qad uqimat alaika faridatin duk lokacin da kana lazimi sai aka tsayar da sallan farilla a kanka wato kana wurin aka tsaye da sallah kana cikin lazimi fa ahsi to ka kirga iya abin da kai iya kuma inda ka tsaya wa salli ka yanke kai sallah kad dawafi bi ka'bati kamar yadda hukuncin yin dawafi da ka'aba yake wato kana cikin dawafi sai ka tara sallah to ka lissafa kwara nawa kai sai ka je kai sallan ka in ka ida da sallah ka zo ka daura in ashwaq uku kai to ka daura hudu har zuwa bakwai an gane
سلام ما داول تبني بعد سلامها ولا تقضى عنه لابتتاه الوظيفة an gane alama mada waltabni shine waltabni alama mada sannan ka yi gini akan abin da ya shuɗe inda ka tsaya kenan ba da salamiya bayan ka yi sallama daga sallan nan amma an ce ana so ana so kana dadda sall- kana sallama ka ɗaura kar ka shigalci da yin wasu addu'o'i azkaru na bayan sallah an gani wala taqda anhu amma kar ka yanke lazuminka wurdinka na safe ko na yamma liftitayil wazifati domin an buɗe wazifa domin wazifa ai tana da yalwa za ka iya gamawa sannan ka shiga wazifa an gane? to wala lidda'ami washarabi bila mira walau khaffa bal walau qalilan ka lukumati wala lidda'ami sannan karka yanke wurdinka ko lazumin yammanka ko na safanka don ka ci abinci an ka abinci ka ce bari in yanke mu ci abinci tukunna a karka yaka washarabi ko dan abin shan abin sha bila mira ba tare da kukuntu ba walau ka hmm?
a kowane irin wurdi bai kamata ka ci abinci ba in kana- mafi yawanci saboda a in kana wurdi ai kana ganawa ne da Allah kana ganawa ne da mala'ikun Allah to kuma ka ci abinci kuma ka sha abinci ladabin addu'a ne barin ci da sha in kana son ijaba ba kai ma ina sa kai ci a ciki.
to ladabi ne gaskiya To, na- sai dai idan wani laluri ka karfa ya kama an gani amma za ka yi shafa ba wai hara ba ba in dai wani wuridi ne da ba lazim ba kamar da za ka gani a nan to amma kuma yadda aka so a addu'a kana gana ne, ba- me yi addu'a ba munajati da Allah ba kuma ka je ba abinci a bakin da ke magana da Allah ka je ba abinci kai da kai sai har brush kai har asuwaji kai gaban ka fara aiki in ka tashi da haka manzo Allah ya ce manzo Allah ya kaza kani idza qama min al-layli yashusu fahu in ya tashi da daddare zai ibada sai ya goge bakinsa saboda zai yi munajati da Allah zai kusanci mala'ikun Allah to wannan kenan Kar ka yanke wuridinka don cin abinci ko shan abin sha walau kaffa ko da abincin ya sauƙaƙa ko abin shan ya sauƙaƙa balbar rai walau kalilan ko da ɗan kaɗan ne abincin kali kuma ci kamar loma ɗaya نعم، ما في الرماية كسسنه بمطلق بذلك أفتى بعض أهل الطريقة amma fin rimayi abin da ya zo a cikin rimawu hizbun rahim na shehu umar futi cewa Imar- shehu umar futi ya ce lizzakiri an yi akula wa yash- wa yashrabu- wa yashraba ma khaffa lizzakiri an yi akula wa yashraba ma kaffa ka gane wato mai zikiri ya so ya ci ko ya sha ma khaffa abin da ya sauƙaƙa sai ya ci maka mafi rimayi to amma wannan bayanin da ya zo a cikin rimawu hizbun rahim khassisanu ka iyakance shi bi mutlaqin da ana nufin wurdi wanda yake sakakke ba na lazimi na dole ba bizalika afta ba'du ahli dariqati da wannan ne cewa ba za a ci abinci ba ba za a yanke wurdi don cin abinci ba ba za a yanke wurdi don shan abin sha ba mm, wasu daga cikin dariqa suke ba da fatawa an gane kuma ba za a yanke wurdi ba don karanta wazifa نعم ورد سلاما waki sayi mu'azzinan washan midbu aida alhamdi sayi ba adisati izilwir duka salati lakin bi jumlatin lidar ta farufi umuran ka kilmanti wa rudda salaman sannan wajibi ne kana wurdi kana wurdin safa ko na yamma aka yi maka sallama ka amsa amma iya amsawa za ka tsaya wa alaikumus salam ka shuru sai ka ci gaba da wuridinka waki sahi mu'azzinan sannan sahi ya kai abokina waki ka iya kwaikwayon mu'azzinan mai kiran sallah amma wannan ba dole bane in ka so kana lazimi idan ka so washan mit sannan kuma a ka gaishe da sahiba adisatin ma'abocin atishawa bu'aid alhamdu bayan ya ce alhamdulillah an gane da kyau
إذ الورد كالصلاة domin wurdi ai ma kaman sallah ne sallah dai ya halasta waɗannan abubuwan لكن Ko?
لكن amma an aka yi jumlarta
إذا اغتفروا فيه أمورا ككلمة dan haka ne a cikin lazimi ma suka yi yafiyan wasu abubuwa suka halasta shi ka kilmatin kamar misali faɗin kalma ɗaya rak an gane idan ishara ba za ta wadatar ba نعم alhamdulillah za mu tsaya a nan inda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين